والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى haduwa a wannan lokaci don ci gaba da karatu a cikin littafin kitabu tauhi daga wannan masallaci na al'afat yau za mu tashi yau yau shine majalisunmu na arba'in daidai yau shine majalisunmu na arba'in muna cikin wani littafi kamar da muka faɗa na kitabu tauhid babubukan da muka tattauna a baya mun tattauna akan babi na riya da wanda ya biyo bayansa da kuma fifita hukuncin wani malami ko wani mai sarauta akan hukuncin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to yau ma babin da muke yake gaban mu kusan babi ne mai alaka da wanda yake wancan wanda yake wanda ya gabata to malam babin sai ya bude yayi babin da aya aya ce babi din yake cewa babu kaulin lahi ta'ala babin fassara da ma'anoni na fadin Allah subhanahu wata'ala alamtar ilal lazina yasqumuna annahum amanu bima unzila ilayka alamtara wai kai shin baka gani ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ku dukanku wannan istifhamun inkari ne ilal lazina yasqumuna annahum amanu game da mutanen da suke rayawa cewa su sun yi imani bima unzila ilayka game da abin da aka saukar maka wai baka ganin waɗannan mutanen wanda bakin su yake faɗan haka su ce sun yi imani da Qur'ani da kuma kai da hadisi da hukunce hukuncenka wama unzila min qablika kuma sun yi imani da abin da aka saukarwa da annabawa kafin kai yuridu an yatahakamu ila at-taguti amma kuma sai kaga su suna son in za su yi hukunci sai je su yi hukunci da ba na Allah ba ba na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam su fifita hukuncin wani Allah akan na Allah subhanahu wataala su fifita hukuncin wani Allah akan hukuncin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kad umiru an yakfuru bihi kuma an yi umarni a kafircewa duk wani abu wanda ba Allah ba ba manzo ba duk wani hukunci wanda ba na Allah ba ba na manzo ba karka dauke shi wannan muna maganan hukunci ya ƴan uwa ba muna maganan alƙalanci kadai ba ba muna maganan ƙasa a matsayin daula ta yi hukunci da abin da ya saba wa na Allah ba a'a har kai a cikin gidanka har kai a rayuwarka zaman aurenka ya zama ne yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka zauna da su da yadda qur'ani da shari'a ta faɗa mu'amalarka da jama'a ya zama ne yadda qur'ani da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta kasuwancinka in kai yadda ba na Allah ba ba na annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai ma kai hukunci da dagutu dukkan rayuwarmu hayatuna kullu halillah rayuwarmu gaba ɗayanta ta Allah ce kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin zaman office ɗinka duk al'amarinka baccinka tashinka gaba ɗaya zama na Allah da manzo ne wannan shine abin da ake nufi ba kai hukunci kadai ba hukunci shine babban abin da aka fi kai hukunci da abin da Allah ya hukunta da abin da annabi sauka sannan kuma rayuwarka gaba ɗaya hukunci ce ai in muka ce al-ahkam me yake nufi da al-ahkam ko ta zama wada'iyya ko ta zama taklifiyya to muna maganar taklifiyya guda biyar haramun da wajibi ko da haramun da ko kuma da wajibi da haram da mustahabbi da mubah da makaruhi dukkan wayannan baka isa kai faɗi wani abu sai yadda annabi ya faɗa ba za ka ce abu wajibi bane sai in Allah ne ya wajabta shi ba za ka ce haramun bane sai in Allah ne ya haramta shi ba za ka ce abu mustahabbi bane sai idan shari'a ce ta ce mustahabbi ne ba za ka ce abu makaruhi bane sai in shari'a ne ta mai da shi makaruhi ba za ka ce abu ya halatta ba mu ba kenan sai in shari'a ne ta mai da shi haka duk hukuncin ka na Allah ne to shi yasa Allah yake cewa lam tara illal ladzina yasumuna annahum amanu amnahu amanu bima unzila ilayka baka ganin wanda suke rayawa claiming suna fada ne kawai sun yi imani da abin da aka saukar maka wa ma unzila min qablika da abin da aka saukar da da sahabbai kafin kai da annabawa kafin kai amma kuma yuriduna ayata haka mu ila taguti in sun zo hukunci sai su gibbin hukuncin qur'ani da sunna wannan shirka ce waƙar umiru an yakfuru bihi kuma alhali ƙur'ani da sunan yayi umarni su a kafircewa duk wani abu wanda ba Allah da manzo ba wa yuridu shaytanu amma shi shaydan kullun abin da yake nufi an yudillahum dalalan ba'ida ya batar da mutane bata mai nisa haka kullun shaydan yake so wa idza qila lahum zaka samu su munafukai duk wanda baya bin Allah da manzo baya bin hukuncin Allah da manzo baya bin karantarwa Allah da manzo ya zama munafiki ko da yana da shi musulmi ne to su munafukai da zaka ce musu ta'alau ku zo ila ma anzalallahu aymana hukunci a bisa abin da Allah ya saukar ko kuma har al'adun mun nan fa a zo neman aure ko a zo aure ko a zo wasu al'amura na rayuwar a ce ga yadda annabi ya faɗa ce ai yanzu al'adar mu kaza da zaka ce musu ku zo a bisa abin da Allah ya saukar wa ila rasuli da kuma hukunce hukuncen annabi sallallahu alaihi wasallam akan al'amuran mu ra'aital munafiqina to kaga fa yanzu kenan duk wanda baya bin hukuncin shari'a a aurensa a rayuwarsa a kasuwancinsa a al'amuransa na yau da kullum to ra'aital munafiqina zaka ga munafikai yasudduna anka sududa suna tunkude ka suna ingize ka ba sa so ayi haka duk wanda baya so ya bi hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karantawan Qur'ani a rayuwarsa ta gaba ɗaya rayuwarka to wala kai munafiki ne shi yasa sai Allah yake cewa fa kaifa idza asabatu musibatu bima qaddamat aydihim ba sa tsoro shi wannan istifham ne inkari wai ba sa tsoro ta yaya idan masifa ta same su game da abin da hannayensu ta aikata kenan manya-manyan masifu da suke samun mu a duniyan nan shine rashin bin qur'ani da rashin bin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rafin bin karantarwar qur'ani da rashin bin karantarwa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wannan duk musifin da muke ciki kenan summa ja'uka sannan sai ga sun zo maka yahlifuna billahi suna rantsuwa da allah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa ba abin da muke so sai dai kyawawan abubuwa da kuma neman haɗin kai da mu samu abu na dace kuma bayan muku bi Allah muku manzon Allah bai na za ku samu kyautatawa to wannan ayar ayoyin suna nuna mana rashin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hukunci dukkan hukunce hukunce da rashin bin Qur'ani a hukunci munafurci ne kuma zai iya jefa ka zuwa ga kafirci to malam sai ƙara bude mana kuma da wata aya wai za da lahu so munafukai da za ka ce musu kaga fa duk wanda baya bin karantar mazala munafiki ne fa ba dole sai alkali ba fa ba dole sai wanda kuma zai je wajen alkalai ya ce a masa hukunci da abin da ransa yake so ba da abin da Allah yake so ba har a cikin gidanka in baka hukunci da Allah baka hukunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai munafiki ne to su munafikai wa idza qila lahum da zaka ce musu la tufsidu fil ardi kar ku yi barna a bayan kasa me yasa malai ka mana wannan ayan domin hukunci da ba da abin da Allah ya saukar ba barna ne a bayan kasa to da zaka ce musu kar ku yi barna a bayan kasa ma'ana ku je ku bi qur'ani ku bi sunna qalu inna ma nahnu muslihun sai su ce ai mu masu gyara ne zaka sun ce ai mu masu gyara ne qalu inna ma nahnu muslihuna sai su ce ai mu masu gyara ne Allah subhanahu wataala yake cewa ala innahum humul mufsiduna alhali kuma sune masu barna ba gyara suke ba allazina yufsiduna fil ardi wala yuslihun kenan su bata kasa suke ba sa gyarawa su fifita al'ada akan rayuwa ta, ta musulunci su fifita abinda mutane suke so akan abinda Allah yake so wai dan a so su dan ka faranta mutane rai sala yake cewa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku yi hukunci a baya kar ku yi barna a bayan ƙasa aya ta gaba kenan ko wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar fa ku yi barna a bayan ƙasa bayan ƙasa a gyara take menene ya gyara ƙasa shine akwai qur'ani akwai karantarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ba abun da yafi ka zaman lafiya ka samu kwanciyar hankali qur'ani karanta shi ga hukunci da shi me annabi ya faɗa dauki to sai Allah ya mana umarni kuma ce wada uhu khaufan wa tama'an kuke neman kusancin Allah subhanahu wataala kuke bautawa Allah kuke kiran Allah khaufan wa tama'an kuna tsoron kare azabtar da ku wa tama'an kuma kuna kaunar ya baku rahama da ni'ima inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin lalle rahama ta ubangiji tana kusa ga mutane masu kyautatawa in kana zama mutumin kirki to za ka samu za ka samu abin nan rahmar Allah subhanahu wata'ala almusinin ai bi ayyi nau'in min anwa'il ihsan duk wata hanya ta kyautatawa to rahmar Allah tana kusa ga wayannan masu kyautatawa din imma bil jahi aw bil mali aw bil aw bil yad to sai malam ya kawo mana kuma wata aya aya ce a gaba ko yace Allah ya ce afa hukumar jahiliyyati yabghun wai ku hukuncin jahilci kuke bukata malamai suka fassara hukuncin jahilci shine duk hukuncin da ba na Qur'ani ba ko na sunna ba hukuncin da annabi shi yayi ba ba karantarwar annabi ba ba karantarwar sunna ba to wannan jahilci ne sunansa jahiliya afa hukmal jahiliyyati yabghun wai shin hukuncin jahiliya mutane za su ke yi suke nema ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون wane ne ya fi Allah hukunci mai kyau liƙaumin yuƙinun ga mutanen da suke da tabbaci wa man asar min lahi hukuman almaradu bi nan ma istifham na nafayi ne wal ma'ana la ahsanu min hukumin lahi liman amana bihi wa amila bihi babu hukunci da ya fi kyau fiye ga wanda ya hukunci da abin da Allah ya saukar kuma ya imani da shi duk wani hukunci ba na Allah ba bata ne da halaka Allah ka datar da mu wajen yin hukunci da bin abin da ka hukunta mana ya ubangiji a rayuwarmu gaba ɗaya afa hukumar jahiliyyati yabghun wa man asadu min Allah hukman liqaumin yuqinuna to sai malam duk wayannan ayoyin kun duba suna da munasaba da ayan farko ne to sai malam sai bude mana hadisai kuma ko athar hadisai ne ana abdullahi bin umar ana abdullahi bin amr ko daga abdullahi bin amr anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yu'minu ahadukum shine ko dayan ku imanin sa wallahi ba zai cika ba hatta yakuna hawa har sai son zuciyarsa ta zama taba'an lima jitu bihi tana bin abin da nazo da shi kana kallo kai ga abin da kake so amma daga an ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga yadda yake so ga yadda yace ayi wallahi sai ka hakuri naka kabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana ganin zaka yi abu ko kuma al'ummar ka duk abu kaza suke sai haka zaka ce maka ai ga yadda Qur'ani yace ayi sai ka hakura da jama'ar ka koda za su zage ka koda ba za ka ji dadin zama da su ba ka fifita na Allah to rayuwarka in bata zama haka ba wallahi ba za ka zama mai bin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba za ka zama mai imani ba imanin ka yana da tawaya kar ka tsoraci zargin mai zargi kar kuma burgewan yabon mai yabo kar ya burge ka shikenan ka zauna lafiya in aka yabe ka ba a burge ka to in an kushe ka me zai dame ka kai Allah kake so ka kai nai Allah kake bukata ka samu dace abin da Allah ya yarda da shi ka samu dace abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora mu akai so ɗayan ku imanin sa baya cika har sai son zuciyarsa ta zama tana bin na Annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai wahala kam musamman a rayuwar mu ta yanzu akwai wahala kace riko da Qur'ani zaka yi kace riko da sunna zaka yi kamar yadda Annabi ya faɗa ƙarshen zamani za a zo mai riko ga sunna ta kamar kai kace yana rike da garwashin wuta ne kaga wanda ya rike garwashin wuta a za ga yana sakewa ko to tana ƙona shi yana wahala amma ya daure to akwai wahala kenan musamman a yanzu a cikin gidanka ba sunna ake so ba in ka fito waje ba sunna ake so ba al'ummarka ba sunna take so ba kasuwanci ba sunna ake so ba siyasar ƙasarku ba sunna ake so ba duk ba karantarwar ƙur'ani ake so ba kawai kowa yana son abin da kawai zai samu biyan bukatansa a lokaci guda hadisi na gaba waƙala sha'abi ko shi ne ko imamu sha'abi yake cewa ibn sharahilu sha'abi ko yake cewa kana bainar rajuli ya kasance tsakanin wani mutum sha'abi amir ko amir ibn sharahil sha'abi kana bainar rajulin minal munafiki wa rajulin minal yahudi husuma ya kasance akwai wani mutum munafiki da ba Yahude mutane guda biyun nan suna da rigingimu a tsakaninsu. Akwai ƙara da ta kama sai an je kotu. To yanzu da munafiki da ba Yahude wanne ne na kirki? Duk matsala ne. Faƙalar Yahudi yiwu, to amma bari ka gaba Yahude kafiri ya fi munafiki dama-dama. Wadda kafiri kasan kafiri ne. amma munafiki zai ɓoye maka abin da ke zuciyarsa ya ce yana tare da kai ya ha'ince ka ya ɗau sirrin ka ya sa a ha'ince ka to si wannan ba yahudin sai yake cewa tunda an samu matsala mun samu rigima a tsakani na ta hakamu ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu je mu kai hukunci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana hukunci ba yahude arafa annahu la ya'khudhu ar-rashwa saboda shi ba yahude ya san annabi wallahi baya karban cin hanci baya karban cin hanci wa qala al-munafiqu shi kuma munafiki yake na ta hakamu ila al-yahud yace mu je wajen ƴan uwanka yahudawa mana saboda ya san yahudawa suna karban cin hanci li'amalihi annahum ya'khudhuna ar-rashwa ko ar-rishwa ya san su yahudawa suna karban cin hanci fattafaqa an ya'ti ya kahinan sai sai duka suka yi ittifaki bai hudin yace to in haka ne kar mu je wajen bai hudan kar mu je wajen manzon Allah kuma kar mu je wajen dan uwana bai hudan mu tafi wajen wani boka ya mana hukunci sai suka tafi wajen wani boka fi juhaina na cikin banu juhaina wata kabila ce juhaina wannan babban babban limamin mu na harami al-juhani din nan kabilan su ne fa yata hakama ilai fayyata haka ma ilai don su yi hukunci a wajen sai suka tafi je musu hukunci to sai Allah ya saukar da wannan ayar mu ta farkon babin nan alam tara ilal ladina yas'umuna annahum amanu billah kaga ana raddi ga wannan munafikin kenan kana rai kai imani da Allah amma yuriduna an yatahakamu ila tagut kuna so tagut ya muku hukunci shine wannan bokan ya ka saukar da wannan aya ne To wannan asar ɗin da aka gan shi da wanda za mu karanta na gabansa duka a cikin isnadinsu akwai wani abu na ɗan za'ifanci kaɗan, amma shaharansa yadda malaman tafsiri da malamai na hadisi suke yawan kawo shi da malamai na sira, malaman hadisi sai suka ce shaharansa ya kai a ce zai ɗaga isnadinsa, yadda ya shahara ya kai a karɓe shi. a rabu da ɗan abin da ake gani na matsala ga asar na biyu nan ga asar na biyu waƙila wasu malamai suka ce a nazalat fi rajulin ta sauka a cikin aka ne ku fi rajulaini ne ko rajulin ne ta sauka ne a cikin wasu mutum guda biyu ikhtasama wa'annan mutum guda biyu din da suka yi samu kusuma suka samu matsala wanda ta kama sai an je wajen alƙali faƙala ahaduhuma sai ɗaya daga cikinsu yake cewa na tarafa ila annabi sallallahu alaihi wasallam mu daga al'amarin mu kai ƙara zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala al'akhar sai ɗayan yace ila ka'ab ibn al-ashraf mu je wajen ka'ab ibn al-ashraf wannan shi ba dagutu ne ka'ab ibn al-ashraf wannan shi ma cikin malaman yahudawa ne yawwa yana cikin malaman yahudawa yace mu tafi gurin sa mana summa tarafa ila ila umar sai al'amarin yasa suka tafi zuwa ga umar Allah ya ƙara masa yadda fa zakara lahu ahaduhuma alqissa sai daya sai ya gaya mu sayyidina Umar yace ga abin da ya faru fadagun annabi zamu je amma sai wannan yake yace sai dai mu je wajen Ka'abul wajen Ka'abul Ashraf Ka'ab ibn al-Ashraf sai dai mu je wajen ibn Ka'ab ibn al-Ashraf abin ya faskara ma sai muka taho gurin ka fa qala lil ladhi lam yarda bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ki yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sai sayyidina Umar ya kalle shi yace kai ne akazalika kai ne kace ba za a je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka ka faɗa qala na yace kwarai kuwa fa darabahu bis sayfi fa qatala husayn umar sai ya yanke kansa ya kace shi ana magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana magana ba za a je gurin sa ba kawai ya make shi da ya karshen lamarin Allahu a'lam so ne ita ma ta shahara wannan nabiyun da muka kawo ita ma ta shahara sai dai ba a ambatan fa darabahu bis sayfi din nan ya kashe shida ya yanke kansa amma dai an samu an kai zuwa ga sayyidina Umar dan sayyidina Umar ya baci wayannan da kissosi guda biyu ko kuma abin nan guda biyu dukan su sun shahara malaman tafsiri suna yawan kawo su in ba na manta ba ko Tirmidhi ko Ibn Majah ɗaya daga cikin su ya kawo shi malamai suna kawo wannan asar wannan riwaya ta Imam Tirmidhi karkashin fassara wannan aya ne bil jumla dai yana nuna mana wajibcin hukuncin bin hukuncin Qur'ani da sunna wajibcin in wannan ƙarshe ɗin wanda sai na umar har ya yanke kan wanda ya yi yana nuna cewa alƙalai su tashi su ɗau mataki ga duk wanda yake son a masa hukunci ba na shari'a ba su kuma alƙalai su yi riko da hukunci na shari'a Allah ubangiji mana jagoranci subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gobe insha Allah zamu tashi darasi na 41